بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يقول في السلف أصحاب الحديث na Malam Abu Uthman Ismail bin Abdulrahman Sabuni wanda an haife shi 373 ya rasu 449 ar-risala fi itiqadi ahli sunna wa ashabil hadith wal a'imma darasi na 25 kenan insha Allah a cikin jirgin darussa da muke na goron sallah a wannan shekara daga Darul Qira'at Salafiyya Katsina Najeriya za mu tashi ne inda malam yake cewa zimin alhaƙin wasu a cikin wanda ibn Qutayba wanda Qutayba kai rahimahullah ya ambata wanda man ahabbahum fa huwa sahibu sunna dukkanin wanda ya so su to mabucin sunna ne kamar da Ali ibn al-Madini wanda rasu ɗari biyu da talatin da hudu a cikin tafin shi na itiqad za ga ya ambata maka wasu malamai wanda shi ma yana gaya maka cewa ana jarabawa da wannan malaman wanda imma ne na sunna to duk wanda ka gani yana son su to insha Allah ana fatan shi ma wannan ahlus sunna malam yace wa minhum daga cikin su allazi da kanu qabla shafi'i malamai sai kamin shafi'i akwai wasu malamai su ma a imma ne kamin al-imam ash-shafi'i akwai ka sa'id ibn jubair cikin tabi'ai kenan gurin sa'id ibn jubair wannan rasulika ta 95 akwai az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shahab ibn az-zuhri rasul 124 haka ash-sha'bi ya rasu dari tsakanin 103 zuwa 106 haka at-taymi shi ma ibrahim at-taymi shi ma daga cikin waɗannan a'imma din wanda Ibrahim Taimi, haka man ba'dahum da waɗanda suka zo bayansu, Kallayif ibn Sa'adin al-Misri, kamar Allayif ibn Sa'adin al-Misri. Allayif ibn Sa'adin ya rasu ɗari da saba'in da biyar shekarar da aka haifi al-Muzani, wal-Auza'i da kuma al-Auza'i. Al-Auza'i ya rasu ɗari da hamsin da bakwai, wa Thauri da kuma Sufyan al-Thauri, wanda ya rasu ɗari da sittin da ɗaya, wa Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna shi kuma 197 al-Hilali kenan wa Hammad ibn Salama da kuma Hammad ibn Salama ibn Dinar Hammad ibn Salama ibn Dinar wanda ya rasu 167 shi kuma da kuma Hammad ibn Zaid ibn Dirham wanda shi kuma 179 Hammad ibn Salama yake cewa da za a ce mashi zaka mutu gobe ba abin da zai kara ba wani abu da zai kara na aiki in na kalta mutu gad ce aka ce ba abin da zai kara amma da kai ce zaka mutu gobe ashik shaka ce ba abin da zai kara ba abin da zai kara kullum cikin shi da ke kawai saboda ibada sufyan amma da bin salama kenan ibnu dina wa Yunus ibn Ubay da Malam Yunus ibn Ubaydin wanda rasu 139 wa Ayyub as-Sikhtiyani wanda rasu 131 da kuma Ibn Aun Abdullah ibn Aun wanda rasu 207 wa Nuzara'ihim da dai sa'anninsu da sauransu kenan wan ba'dahum da wanda suke a bayan waɗannan mithl Yazid ibn Harun al-Wasiti kamar Yazid ibn Harun al-Wasiti wanda mun sha zantukan shi sosai a cikin sharafu ashabul hadith wannan rasu 206 da abdurrazzaq ibn hammam as-sanani imamul jama'a kenan wannan rasu 211 da su jarir ibn abdul hamid ad-dabbi wannan rasu 187 kuma ba'dahu da wanda suke a bayan waɗannan mithlu muhammad ibn yahya az-zuhli irin muhammad ibn yahya az-zuhli wannan rasu 258 ومحمد ابن إسماعيل البخاري أم البخاري wanda rasu ɗari biyu da hamsin da shida cikin rasuwar Ahmad ibn Sinan al-Qattan. Su bayan nan Imam al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj sai Muslim na kadai 261 al-Qushairi wa Abu Dawud as-Sijistani sai malam Abu Dawud ya rasu 275 wa Abu Zur'a ar-Razi Abu Zur'a ar-Razi Ubaydullah kenan ya rasu shi kuma 264 Abu Zur'a ne a lokacin da zai rasu almajiransa suka zo ɗalibansa su mai tarƙini man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah to suna son su mai tarƙini sai kurjini ya kama su ya kasa kowa ɗauko sai kurjini a mala sai abin saboda shi dutse ne harka ta hadisi kowa abin ganin game kurjini to kuma suna son su mai talqini ya faɗi la ilaha illallah ɗin gane ko to sai suka ce abin da za a yi a karanto isnadi zai karanto mashi isnadin san kawai zai kawo zai ɗauka ya kawo hadisa قال حدثنا كذا كذا كذا قال حدثنا كذا ana zuwa sai man ka akhiru kalami la ilaha illallah ina fada sai yau sai ya hera su da suka kawo isnad Abu Zur'a kenan Ar-Razi wa Abu Hatim Ar-Razi Abu Hatim ya rasu da 277 wa ibnihi da kuma ɗansa shi Ibn Abi Hatim nan wa Muhammad ibn Muslim ibn Wara Ar-Razi Muhammad ibn Muslim ibn Wara ya rasu da 270 ومحمد ابن أسلم الطوسي من رسول الله بيو أربعين دبيو وأبو سعيد أبو سعيد الدارمي كنا عثمان ابن سعيد الدارمي السجزي يا رسول الله أكو دبيو دتمانن والإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري ابن خزيمة شنو إمام الأئمة رسول الله أكو دقوم شادا الذي كان يدعى إمام الأئمة wanda ake kira da imamul a'imma wa ake kira da sultanul ulama sultanul ulama cikin malamai sultanul ulama sultanul ulama izbin abdussalam shi ne ake wata ake da sultanul ulama mana ce wala amri kana imam al'a'imma malaki rantsuwa da imami ne fa na a'imma fi asrihi a zamaninsa wa wakatihi wa abi yaqub ishaq ibn isma'il al-busti wannan rasu dari biyu da saba'in wal hasan ibn sufyan an nasawi nasawi abul abbasi rasu dari uku da uku wa jaddi da kuma kakana kenan min kibali abawayya bangaren iyaye shine Abu Sa'id Yahya ibn Mansur Yahya ibn Mansur Az-Zahid Al-Harawi da kuma wa da kuma Abu Hatim shine Adi ibn Hamduya As-Sabuni wa walad wa waladaihi sayfai sayfai sunna da wa da Abu da Abi Abdullahi Sabuni da kuma Abi Abdurrahman Sabuni wa gairihim da wasunsu min a'immatu sunna daga cikin a'imma na sunna almutamassikina biha masu riko da ita nasirina laha masu taimakonta da'ina ilaiha masu kira gare ta dalina alaiha masu nuni zuwa ga sunna malam ya ce wa hadhihi jumal waɗannan jumloli athbattuha fi hadha juz'i na tabbatar da su na kawo su a cikin wannan juz'i kanat mu'taqada jami'i kaji wannan shine aqidar waɗannan gaba ɗaya wannan malaman gaba ɗaya wannan a'immar da kaji to wannan shine mu'taqad nasu lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha sashin su bai saba ma sashi ba cikin abin da malam ya kawo maka anan bal ajma'u alaiha kulliha bari sun haɗa kan wannan gaba ɗayan su sun haɗa kan wannan aƙidojin ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها bai tabbata ba ga ɗaya daga cikinsu abin da ke kishiyantar wannan abin da kaji wattafaqu ma'a zalika ala alqawli bi qahri ahli bid'a sannan kuma sun haɗu tare da wannan akan zancen za a usa yan bid'a wa idlalihim a kaskanta su wa ikhza'ihim a fallasa su a cikin fallasa su wa ib'adihim a nisanta su wa iqsa'ihim a yi nesa nesa da su wa taba'ud minhum a yi nesa da su wa min musahabatihim haka a yi nesa da abokantaka da su wa mu'asharatihim da rayuwa da su wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim kuma ma a nemi kusanci a nemi lada a nemi shiga wajen Allah ta hanyar kaurace musu wa muhajaratihim da kuma yi musu kaura a rabu da su qala al-ustadh al-imam rahimahullah wa ana bi fadlillahi kaga nan daga wannan ne ko mai kwafewa wa ana bi fadlillahi azza wa jalla wa mannihi muttaba'un li athari alhamdulillah da falala ta Allah da baiwarsa ni ina bin gurabun su tafarkin su mustadibun bi anwarihim na haska kuwa da hasken su nasihul li ikhwani wa ashabi ina nasiha ga yan uwana da abokanai na Allah ya rafa'u gaira manarahum kada su daga in bar da tutocin su alamomin su wala yattabi'u ghayra aqwalihim kada su bi in ba zantukan su ba wala yashtaghilu bi hadhihi almuhdathati kada su shagalta da waɗannan abubuwa da aka kaga min albida na bid'o'i allati ishtaharat fiha wanda suka shahara fiha fi ma bainal muslimina tsakanin musulmai fal manakir da abubuwa dai munana min almasail cikin mas'aloli allati zaharat wanda suka bayyana wantasharat suka yadu walau jarat wahida minha da a ce za a samu wannan bid'o'in ɗaya ta gudana ala lisani wahidin akan harshen ɗaya fi asiri ula'ika la'imma a zamanin waɗancan manya-manyan malamai ko a ce zamanin su sauri su mamu ahmad su su bin oyayina su abu hatim su shafi'i to a ce lokacin ne za a samu za a samu jarat wahida minha wata bid'a ɗaya ta bayyana ala lisani wahidin minhum a bisa harshen ɗaya daga cikin su fi asli ulaika la imma lahajaru da sun kaurace mishi wa badda'uhu da ya san badda'a shi amma ga mun ma tattara abubuwa da yawa na bid'o'i to inda a wancan zamanin ne da tunan an nisanci shi lahajaruhu wa badda'uhu da sun kaurace mai sun badda'a shi wa kadzabuhu sun ƙaryata shi wa asabuhu bi kulli su'in wa makaro sun mashi duk abin da yake mara kyau da kuma abin ki he sun guji shi malam ya ce to barka ji dan uwa wala ya gurranna ikhwani hafizahumullah kada ya rudar da yan uwa na Allah ya tsare su kasratu ahlil bid'a yawan yan bid'a ga unguwarku kila gaba ɗaya maka kaɗai ne da haka kada wannan yawan su ya zama ya rudar da kai wa wufuru adadihim da yawan adadinsu fa inda wufura ahadil baɗil domin cikar yawan mabannata wa qillata adadi ahadil haqq da kuma ƙarancin adadin ma'abota gaskiya wannan min alamati iktirabil yawmil haqq wannan alamomi ne na kusantuwar tashin kiyama fa inna zalika min amara tiktirabis sa'a wannan yana daga cikin alamomi na kusantuwar kiyama idin rasul mustafa don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yana cewa inna min alamati sa'a lallai yana daga cikin alamomin tashin kiyama waqtirabiha da kusantowarta ay ilmu ilimi ya karanta wa yakthura jahlu jahilci kuma ya yawaita wannan hadisin bukhari ne da muslim in hadisi anas ibn malik to ay ilmu mai ilimi wa yakthura jahl mai jahilci wal ilmu huwa sunna ilimi shine sunna wal jahlu huwa bid'a jahilci kuma shine bid'a a bisa wannan malami shine wa wanda yake akan sunna jahili ko duk wanda bai akan sunna fa haka nan babu dan bid'a kenan alim babu shi ba mai saban Allah wanda yake mai alim babu shi domin al-ilmu huwa sunna ilimi shine sunna jahilci shine bid'a da haka duk wanda yake akan bid'a jahili ne duk wanda yake akan sunna to shine alim ba a gane ilimi ta hanyar nesa da ilmu bi kasratir riwaya ba wai yawan karatu bane malanta in wannan ne ma'auninka to an samu matsala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al-khishya tsoron Allah sunna wannan shine ilimi don haka in akwai wata magana da ya kamata a ce mai nazarinta muhimmiya jiddan ka ji tafsirin al'imamu al-baghawi tafsirin al'imam al-baghawi wanda rasu ɗari biyar da sha shida tafsirin inna mattaubatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bimi bi jahala duba lillazina ya'maluna su'a bi jahala to anan da ke cewa ibnu da'ama sadusi wanda rasul ka 117 yake haka to ijma'in sahabbai yace ajma'a ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala anna kullama usiya bihi anna kulla ma usiya bihi Allah fa huwa jahala duk abin da za a saba ma Allah da shi wani abin jahilci abdan kana aw lam yakun wa kulla man asallaha fa huwa jahil duk wanda ya saba ma Allah jahili ne ba yawan karatun bane domin menene hujja lilladina ya'maluna su'a bi jahala to na ijma'in sahabbai ne wa kulla man asalla fa huwa jahil wa qala mujahid wa kulla man asalla fa huwa jahil ka zikr wa tafsirin al-imam al-bagar kaji ilimi shine sunna jahilci kuma shine bid'a wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innal imana lalle imani la ya'rizu zai tattare ya tattare yanzan mu ya tattare ilal madina zuwa madina kama ta arizul hayyatu ila juhuriha kamar yadda macijiya take har haɗewa zuwa gidanta to shi ma yana zai kuma gidan shi shine madina kamar yadda macijiya yake naɗewa ta koma gidanta hadisin sahihi na bukhari muslim daga abu huraira haka annabi ya ce لا تقول الساعة لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله قيامة بذا تسأيا با أكسا أكون ليك تشوى الله وأنما صحيح ما مسلم يفد شيء لغا حديث أنس بن مالك لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا الله wannan ya ce wa man tamassaka al-yawma bi sunnati rasulillah duk wanda ya riko da sunna a yau wa'amila biha ya yi aiki da ita wastaqama alaiha ya samu istiqama ga sunna ya doge ga sunna wada'a ilaiha ya yi kira ga sunna kana ajruhu awfar ladarci ta fi yawa saboda yanzu zamani yake da sunna ta yi nisa wa akthara min min ajri man jara ala hadhihi al-jumla fi awa'il islam kuma ya samu yawan ladar wanda ya kirayi sunna a farko-farkon musulunci da kuma addinin Allah idan rasulu domin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lahu ajru hamsi yana ladar mutum hamsin fakila aka ce mashi hamsi da minhum hamsin daga su cikin su ɗin kenan ala ya ce a bal minkum a a ku dai wa inna ma qala ya faɗi wannan ne liman ya'malu bi sunnatihi ga wanda yake aiki da sunnar annabi inda fasadi ummatihi lokacin bacin al'umma ina nisi abu dawud ya fitar da shi da turmari da ibnu maja a duk da duk da hadisin akwai abubuwa a kan shi da da maganganu ko a nan da lafazin lafazin su wannan akwai lafazi na wanda yake daga abu umaima الشعباني سألت آه، ثعلبة فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله قد سألت عنها خبيرة سألت عنها رسول الله بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا to zuwa can za ka ji akwai fa inna min wara'ikum ayyama sabr الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيه مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله وزارني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم ترمزي حسن حسن ني غريب amma shi utba da ke cin isnadin saduk nan da yake yuhde sosai da haka rahabi ke cewa mukhtalaf ne ga tawthiki shi ka duba alkashif kenan to wannan kenan malam yace qala abu usman abu usman yake fada yace wajadtu fi kitab ash-shaykh al-imam jaddi abi abdullah muhammad ibn adi ibn hamduya as-sabuni rahimahullah abu usman yace wajadtu na samu fi kitab ash-shaykh littafin ash-shaykh al-imam jaddi kakana abi abdullahi muhammad bin adi ibn hamduya sabuni ya ce kwala khabarna abul abbasi al-hasan ibn sufyan an-nasawi anna al-abbasa ibn subayh shine ke da rauni al-abbas ibn subay jamilai haddathahum qala haddathana abdul jabbar ibn mawahir qala haddathani ma'mar ibn rashid qala sami'tu ibn shihab az-zuhriyya yaqulu ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atai sana koyan sunna ko koyar da sunna shine abin da yafi na akan ibada ta shekara 200 shekara mi'atai sana qala akhbarana abubakar محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة هارون الرشيد نباشي حديثكم فحدثه يباشي حديثي بحديث أبي هريرة احتج آدم موسى آدم يارن جاي موسى ورن حجة تتونا وسكم tunda ka Musa da ka da kake abin gan Adamu cewar ba kai bane ka saba ma Allah ka je ka ci taciya aka ce abin da ya faru ya faru ya ce abin da Allah ya kaddara man tun kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya tunda dai Musa Adamu Musa annabi Adam yarin jayi hujja akan Musa wanda mun ji wannan ingantacce ne fa qala Isa ibn Ja'far to sai Isa ibn Ja'far yake cewa kai kaifa hadha wa baina Adam wa Musa kai to ta ya za a ce a samu tattaunawa tsakanin annabi Adam da annabi Musa ma bainahuma ba kuma tsakanin su akwai tazara ta ya za a ce kuma ihtajja Adam wa Musa qala fawwa sababihi Harun sai Harun ya yakuci shi wato ya abin ga ya yi irin ji daɗi ba ya wasu bo a kan shi wa ƙala ya ce yi hadithu ka anin rasul yana faɗa maka yana baka labari annabi ya faɗa wato ariduhu bi kaifa kana ba shi amsa kana fuskantar shi cewar ta yaya kai ƙala ya ce fama zala ya ƙulu hatta sakata anu bai gushi bai na faɗar haka har sai da sakata ya yi shiru gare shi wato yi haddithu ka anin rasul wato a yi duhu bi kaifa ya ciki wani maimaitawa fama zale ya kulu hatta sakata an hake ciki wani maimaitawa har ya shiru malam ya ce wujubu taslim bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wajibcin sallamawa da miƙa wuya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo da shi barin yace haka za yan baki lil mar'i ay yu'azzima akhbara rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka ya kamata mutum ko haka ya wajaba mutum ya girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa yuqabilu habil qabul ya karbi su da karbe eh annabi na faɗa kawai an gama wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu ay yakuna lahum al khiyar kawai karba ake wa yuqabilu habil qabul wa taslim da kuma sallamawa wa tasdiq da gasgatawa wa yunkiru a shaddal inka mutum yi musu musu mai tsanani alamai ya suluku fi ha gaira ha da ɗari akan wanda zai ba irin wannan hanya ba alladhi salakahu harunar rashid hanyar da shi harunar rashid ya bi rahimahullah Allah ya masa rahama harunar rashid ya rasu 193 ma'amani taraba an haife shi ɗari da arba'in da kama uku ɗin kenan bala ce ma'a mani taraba ma'a da tara an funai ma'a mani taraba alal khabar sahi tare da wanda ya mashi ya itirazi ya fuskance shi ya bashi amsa ga hadithi wanda yake ingantacce allazi sami'ahu wanda ji shi ya ce kaifa ihtajja adamu musa kaifa ala dariqil inkari lahu ta fuskar wata hanyar yana musu gare shi walibti'ad da kuma nisanta anhu walam yatalaqahu bil qabul idan mutum ba zai karba ba da karba kama yajibu ayu talaqqa kaman da ya wajaba ayu talaqqa a karbi jami'u gaba ɗayan ma yuridu min rasul abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da an faɗa kawai to shi ke nan a karɓa an ji annabi ya ce inda ya inganta to kawai sai aiki ja'alana Allah subhanahu Allah ka sanya mu min alladhina yastami'una alqawla cikin masu jin zance fa yattabi'una ahsana sai su mafi kyawun wannan zancen wa yatamassakuna fi dunyahum kuma suke ruko wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayati kuma suke ruko a duniyar su matuƙar suna raye suna riko da mai bil kitabi wa sunna qur'ani da sunna wajen naban ahwa almudilla Allah ka nisanta mu da soye-soyen zuciya masu batarwa wal ara al mudmahilla da kuma ra'ayyuka da suke batattu wal aswa al mudilla da abubuwa da suke masu ƙoni masu ƙasƙantarwa fadlan minhu wa minna malam ce falala daga Allah da kuma baiwa tashi akhiruhu alhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah to wannan shine karshe na littafin aqidatu as-salaf ashabul hadith na malam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni nake a cikin kwana uku kenan zama uku cikin darussa ɗaya zuwa ashirin da biyar Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da muka faɗa Allah ya datar da mu ya ƙara mana fahimta kusakurai Allah ya fi mana ya kuma fahimtar da su abin da yake kuma kuskure ne Allah ya fitar da fahimtar shi a cikin zukatan waɗanda suke saurare Allah ya kashe mu akan wannan aƙida ta magabata ya sa mu aiki da abin da muka karanta a cikin wannan littafi nuna mana kuma wasu abubuwan da za a karanta nan gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum